اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى وتقى العفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى وتقى العفاف والغنى سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم يا مسلمين yau juma'a muna da 26 wato azumin mu kenan ga watan Ramadan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dubu daya da ɗari hudu da talatin da bakwai ba mu sani ba wannan shekaran ko za mu cika talatin ko za mu yi ishirin da tara allahu alamu mu dai roƙo da muke wa shugabanni su ji tsoron allah in an ga wata su tabbatar da an gani kar a mai da addini siyasa in an gani a ce sai wata ƙasa ta gani wannan kuskure ne allah sauwaka wanda ya daidai da talatin da ɗaya ko ɗaya ne ma ok yau wannan watan ne talatin ne ko to ɗaya ga watan bakwai kenan watan julai shekara ta dubu biyu da goma sha shida in ba kumanta ba kawo mu ci gaba da karatu a kwanakin baya akwai shugaban malamai na ƙungiyar izala na ɓangaren bakin kura wato na jos kenan salisu suleiman ningi ya kawo min ziyara nan ina jin bayan sallar la'asar ne ko ya kawo wannan ziyara ɗin wadda kuma a lokacin da eh bayan juma'a ne ko wata irin irin irin ta yau kenan ko yawwa to lokacin na yi masa alƙawarin nake cewa to mu ma insha Allah da mu samu wani lokaci cin tuwon kishiyara mako ne za mu kai masa ziyara to shine sai suka aiko da takardan rufe karatunsu na wannan shekara kasan su sukan yi kaman wani biki biki ne hakan nan akan akan gayyaci mutane to ba matsala ne zuwan ba ya yi daidai da ranar da mu kuma muna da karatu kuma ranar za mu rufe namu wato za mu dakata ne ranar 27 kuma sun sa nasu karfe 8 ne na, na dare to ban sanya da baban ya yi kilash da namu kaga inda muna yi da yamma muna yi da daddare to kaga gashi kuma ya zo na ɗauka ko su irin ranar 28 ɗinan da su rufe shine na saka nawa ranar 27 gashi kuma ya zo ya mana kilashi ya haɗu shine nake cewa yaya za ni a ranar me shawara da mu fara yi ne a nan idan mun taɓa namu misali mu dawo da lokacin namu baya sai mai kokari ne bitin in time sai mu je nasu ɗin ba lalle ne mu mu je takwas ɗin ba sai sun yi tafsira sukan kai ma wajen kusan goma ma to ka kamar tara da rabi ba sai mu je ba to a ranar ni kokari sallan tarawihi sai a yi shi da wuri ko ko me ko gani mu fara karatunmu yawwa fine good solution yace ba tunda akwai tahajjudi dan da tahajjudi sai du abu ɗaya ne ranan ba da a yi tarawihi ba kawai sai ne karatunmu idan muka je muka dawo sai a yi tahajjudi tahajjudi mu kwada kan fara sha biyu ne zuwa karfe biyu kuma alhamdulillah sha biyu nan yayi daɗi kaga mutane za su yi suhur su huta ma kafin asar abin haka wani hali ga Allah baiwa ne da muna yi karfe biyu zuwa nawa hudu sai waɗannan da ba sa yi sai suka fara suka zo suka yi kilashi da mu ka ji muryar limamin su yana shiga namu namu na shiga nasu wani lokacin sahu din ma namu ya haɗe da nasu in liman ya ce Allah baka san wannan ne faɗa ko wancan ba eh mu saboda masala muka ce to mu mu janye mu bar mu bar musu wannan lokacin muka dawo da shi nawa sha biyu zuwa abin gashi yanzu mutane suna jin daɗi daga sha biyu da ka zo karfe biyu ka tafi gida ko mai nisan anguwanku kama yi suru ma ka ɗan yi bacci ma kafin abin ya kawo saboda haka nan insha Allah ranar asabar gobe kenan ko ba da mu tarawihi ba sai tahajjudi kaji sai ka zo da wuri mu yi karatu kuma mu ba saukewa muke yi ba ba a'a mukan huta ne dan kamar da na ga muku suru a wadda ya mukan yi tafsiri a duk ranar juma'a ga ala rama muna yana jami'a duk ranar juma'a ba sai ramadana ba don manzo Allah iya rayuwarsa fassara qur'ani yake yi ba ya bar shi ne sai ramadana ba an gane yawwa saboda ga takardar zan insha Allah za mu za mu je za mu tsara da akwai wasu malamai ma da son kai musu kamar Dr. Sani Rijiyar Lemo sai na aika masa radda aka je ba a samu ganin sa ba kwana biyu da aka koma sai aka samu ganin sa ce dama na aika aika tambaye shi shi ke yake son kawo masa ziyara a wani lokaci a wani guri in kawo masa a nan masallacin su na gwallaga na kungiya inda suke yi ko kon kai masa gida yace kai masa gida to alhamdulillah na cika alƙawari na kuma kai masa har ma shi ma ce zai kawo min ziyara nan makaranta amma shi bai cika ba amma dai ni na cika alhamdulillah ba mu sani ba alga'ibu ma uzurhi wai mutum baya nan baka san me uzurin sa ba mu san uzurin da ya hana shi cikawa ba dan cewa idan laraba da zo laraba da ta wuce to laraba bai zo ba na dauka alamis da zo alamis da zo ba ta ala ayi halin dai dama ba dole ne sai ya zo ba tunda dai ni na je mun gaisa an yi zumunci ba laifi ya kara dankon zumunta Allah ya kai mu faɗi muna cikin masu rai ban mutu ba ai wannan ma wani wani dama ne ko ba gane ba ne Allah ya nuna mana baɗi ɗin a takaice ba tare da lokaci ba in ba wani abu za mu ci gaba da karatun ba wani abu muhimmanci wanda ya kama faɗa ban faɗa ba na manta na'am game da zan daura yawwa eh ba shakka mun yi magana da shugaban hizba na Kano ma daura da yake tafsiri a Gombe ya ce zai biyo ta nan amma yanzu ba dan iya sanarwa ba sai na tuntube su in ji yaushe ne ne zai rufe karatunsa na can ya taso don da ba muna so in ya zo nan zai dan faɗakar don a dan samu fa'ida da dan da cikin maganganun da zai faɗa insha Allah idan ya faɗi da zai zo gobe ne jibi ne yaushe ne ne insha Allah zan sanar da ku an gane wannan amma dai alƙawari zai zo shi insha Allah dan wancan karo ya zo ne a gurguje makaranta ma muka je da shi muka gana dan lokacin kuma da rana ne dukan ku ko ɗalibai ba kwana to da haka insha Allah da mu abin nan نعم بسم الله جيد طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالاً وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخبتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون
aya ta nawa ne? sittin da nawa? sittin da tara har mun kai sittin da tara? Allah har mun kai sittin da tara? wai wai wai lalle mun lula ko mun yi barji ne na malami yana da siyawa almajirin sai ce alaika bi barji ka san barji sama sama sama sama 69 ko a a ina da ja ba suratul baqara bane yawa haba ni ai na dare ne na take ta dubawa je ka ka ce a baka na biyar cikin yara mazu je ka ba ko da ke kai kana itikafi waye ba itikafi wanda ba wanda muka fara magana kan ta yawancin ku ba ba kwana eh maganan tana da alaka da alwala wal bara tambaya din wato rashin kishin mutanen mu wadda ta kaima wajen neman taimakon su da neman kuɗin su musamman kungiyoyi hatta kai ma wannan zamani ba sa bambanta tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba ko ba gane bane har ya shigo tsakanin malamai zaka ga mutum ya wallafa littafi yana neman kuɗi sai je kira wanda ba musulmi ba ya zo yi wani cikin wanda za su ba da su ma taimakon su wannan ba daidai bane mutumin da abin da kowa ya san shi kowa ya san role din da ya playing a rikice-rikicen da suka da suka gudana a ina ba ta ba bane ba saboda yanzu ya samu ɗaukaka ya zama wani ku gayyato shi kuma a ce shine zai bada kuɗi zai bada taimako kuma kuna iddiyayin wannan kuɗi da wani taimako da ake aiki da ba musanci za a yi to gaskiya wannan ba daidai ba ne wani ne jiya wata ne ma ina jin mace ne ma ko ta rubuta wannan tambaya mace ne tun daga ta bawa balewa ita ta bawa balewa take cewa wallahi yanzu ba musulmi a ta bawa balewa ba masallaci ko daya a ce a yanzu Isra'ila akwai masallaci Isra'ila akwai musulmi ina ga maka Tel Aviv capital city nasu a yan majalisar su ma akwai musulmi a cikin Larabawa duk iyar Isra'ila bata iya koran su ba amma a ce ga wata lokar ganin a Bauchi ba masallaci ba musulmi a arewacin Najeriya ai mun ji kunya kuma wannan shine zai samu mukami wai ku zo kuma har kuna gayyatansa kuna karrama shi kamar yadda na ga muku a wayata nan ga hoton yana nan ga su malaman da shi sun yi wani garau hakan nan suna hannu da shi wajen an je neman kuɗi kuma a nan zarandanan suka yi mitin malaman ga malam shine shaida wai sun karrama shi ka karrama wa lalacewa ya yi yawa lalacewa ya yi yawa ka karrama wa shi ne karrama ka ba ya ka ne wa man yata wallahu minkum fa innahu minhum Allah ce duk wanda ya jidince su shi ma yana tare da hukuncinsa hukuncinsa almar'u ma aman ahabba mutum yana tare da wanda yake so yana tare da shi wallahi tallahi mu ji tsoron Allah kada mu bi son zuciyarmu yanzu kuna ga kaskancin da muke da shi fa a duniya na sha faɗa nake cewa duk abin da yake samun musulmi a nan duniya ko ba ni kadai ba akwai malaman mu ma ba suke ba suke ce laifin musulmi ne wallahi musulmi in sun bi addinin su da gaskiya wanda ba musulmi ba tsoron su yake yi in kun rike addinin ku kuka bi dokokinsa kuka bi Allah kuna tsoronsa wallahi kowa zai ji tsoron ku amma kuka bi yadda addinin ku wanda ya kasa kasa ku ne ma da ku ji tsoronsa ku da ku je wurinsa kuna bara ku da ku je wurinsa kuna roko ya ɗaukaka sama da ku gashi Allah yake cewa kada ku yi rauni eh wala wala tahinu wala tazunu antum alalauna in kuntum min
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين Allahu akbar kaji abin da Allah ya ce Allah ya ce wala tahinu kar ku yadda ku yi rauni ma wadda ba musulmai ba ku kaskantar da kanku wala tazanu kar ku yi bakin ciki da wani abu ko suka samu ko ko kuka rasa antum wa antum al'alawna ku ne madaukaka you are the heroes ku ne madaukaka to yau ya kamar da kanka makarkashi ba manzo Allah ce yadul uliya khairun min yadis sufla ko ba kamar Allah ya faɗa ba hadisi manzo Allah ce hannun mai bayarwa mai bayarwa shine yake da daukaka in zan baka ba haka dan yi ba kai kuma ka karba to waya sama ni ne baka oh yanzu kuma ka jiya dan neman abun da shine a sama da kai kayi garau hakan nan kana ku ci tsoron Allah wallahi musulmi su suke jawo duk kaskanci nan kaskanci ba yana magana wai Najeriya kawai duk duniya wallahi in kaga musulmi sun kaskanta zaka samu akwai wani laifi da suka yi ya jawo musu kaskancin yanzu abin da ya faru a Iraki kuna jin ba hannun musulmi bane abin da ya faru a Afghanistan aka kwace ta musulunci a headquarter an kawo da su ko ba kawo da su ba suna jeji Taliban Afghanistan sun kafa gwamnati suna ɗabbaka shari'a an kau da su suna jeji in ka zo mali mali nan kusa wasu masu kishin musulunci har sun fara zartar da hukunci na jiha na na na na na na na na na na hududi jefa mai zina yanke halin mai sata an kau da su suna jeji ka je algeria sun fito su suka kafa gwamnati ma su da aka zaɓa ma aka zo aka ɓata zaɓen aka kashe aka dinga kashe su wasu an ɗaure suna kurkuku wasu an kashe su wasu suna jeji in ka tafi iraki in ka tafi iraki su wane ne wanda aka kashe din nan abu abu zarqawi ko ba ka zarqa abu musa zarqawi karshe suka fito da sunan jihadi aka kashe shi aka sake nada wani aka kashe shi yanzu ba a ganin su a cikin nan ko ba gane da abu ba yake tafiya bane in ka zo libya bayan kashe gaddafi akwai ICA masu kishin musulunci a gurin suka fito har sun kama bangazi sun kama kusan Tripoli yanzu an kau da su kusan ba sa nan a gure din duk inda ka zaga a duniyar duk wani abu mas'ab a Philippines kun tira da shi ko wani mai kijima da fara jihadi ake jin sa har gwamnati Philippines an kau da shi yanzu ma ba shi ba sunansa ka je Kashmir shekara talatin ake yaƙi da masu kishin musulunci yanzu babu su an kau da su in ka dinga bi ka dinga bi eh Palestine shekara arba'in suke gwagwarmaya da Yahudawa har yanzu ba ƙasar tasu ba ƙasar tasu babu ita shin wai me yake faruwa ne bayan Allah ya alƙawari kuma zai taimaki mu'mine me yake faruwa ne kane da Allah ku yi sharing da ni me yake ne duk wanda suka fito in kun fara goyon bayan su ma kuna dan kawo abubuwa na shari'a musulunci sai ku ga ku zo ku ji kunya mai an kau da su me yake faruwa don Allah kai ne kadai kawai kake da idea kai to ina son duk magana ka faɗa zama akwai dalili akwai hujja ba wai mujarrad ra'ayi ba kawai ka faɗi da hujja dalila ka gamsar da mu kana gani me yake faruwa Allah dai alƙawari zai taimaki mu'minai dubi da ke cewa ina jin sau turu sanar da ke cewa walan yaj'al Allah al walan yaj'al Allah lil kafirin 'ala al mu'minina sabila yawa Allah ce har abada ba zai taɓa ɗora kafiri akan musulmi ba ya kai amerika take kanmu ya kasashen kafirai suke kanmu duk kasashen musulmi suke kaskanci su ake ba su umarni suke bi amma zamanin manzo Allah sahabbai yan yan goshar yan goshar duniya tana karkashin su har ta kai ma daga gari gari kasa kasa ake zo ake kallon su sai ka zo ka zo ka ga ba kowa bane labarin Umar ya cika ko ina a duniya daga Rome su ba powers na wannan lokacin Rome aka zo aka samu labarin Umar wani kafiri yace bari ya zo ya ganshi ya zo madina ya ce ya zo kallon shugaban ƙasa ne musulmi ne ce yana ina aka ce ka je wajen gari ka ga bishiyan can bishiya mai tsaye aka nuna maza aka ce ka je yana can yana bacci ya ce shugaban ƙasa wanda muke jin sunansa yake bacci aka ce iyi ka je da ka same shi ya je ya samu umar ba bodyguard ba odele ba komai yana bacci ya masa haka ya tashi shi kai ne umar ce ni ne umar kai ne shugaban ƙasa ce shugaban ce eh koma ka yi bacci ka yi adalci adalci yasa ka samu dama har jiya nake bada misali nace in gwamnan ku yanzu ya isa je bangare ya kwanta mana ya je ya kwanta ai masu yankan kunnan ya za mutum dubu masu yanke kunnansa wai kaji ma ba ma ya je ya kwanta ba ma ya zama ga gari ya zaga gari ma in ya isa shi kadai to ba komai bane rashin adalci ne wannan ba musulmi ba ya tabbatar da ba abin da yake rike gwamnati sai adalci gwamnati ko ta kafiri ne in yana adalci zai ci gaba amma gwamnati ko ta musulmi ne in azzalimi ne ba inda yake zuwa haka yace masa nim faqal adilta ibaccin ka kwanci kai adalci adalcin kai za kake kwanci a wajen gari ko ba gane bane saboda kan nan musulmin farko ba su da yawa Allah ya ɗaukaka su kan wanda ba musulmi ba shine ayan da Allah malam ya jawo Allah ce har abada sai amfani da kalma talal nafiyun lil mustaqbal ce har abada Allah ba ya ɗora kafiri akan musulmi Allah yana saba alƙawari ne inna Allah la yukhlifu al-mi'ad Allah ba ta to ya kai haka yanzu muka zama kaskantattu me yasa a sai ai wasu sun daga ne dan koma kanku ne to malam Umar bari mu ji naka wasu idea abin da kake tunani kalma yawa kaji kyarajen ayar na gane ainihin your point kyarajen ayar walan yaj'al Allah lil kafirin 'ala al mu'minin sabila
Allah bai ce walan yaj'al Allah 'ala al muslimin ba sai ce 'ala al mu'minina lil kafiri yawwa kun gane hikimarsa Allah ce har abada baya dora kafiri akan mumini ba cewa baya dora kafiri akan musulmi ba a nan kai kowa ma musulmi ne ba ma shakka amma muminan mutum ne wani a that's a question nan kowa musulmi ne ba ma shakka qalat al arabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna larabawan kawai suka zo jan manzala suka ce mun yi imani mun zama mumine manzala ce akar ku ce ku zama mumine ku dai kun musulunta ku tsaya kalmar musulunci domin imani wani kilas ne sama da kilas ɗin musulunci wata daraja ne an gane wannan ba da musulmi kan muna nan burjik a duniya muna nan amma su waye muminai masu tsoron Allah wannan ita ce kuma inda nan ne gizon yake saka this is the point ɗin an gane wannan so ci gaba na gane point ɗinka jihadis ɗin majoritinsu yawa good point good point yawancin su ba su da ilimi ilimin addini ilimin jihadi din jihadi nan yana da sharuɗa yana da ka'ida kuma ba ruwan Allah in duk duniya nan suka saba ma ka'idan da ya saka ya basar da su ya banza da su ba ruwansa don ganin yawa masu yi ba ruwan Allah a don ka iddiyayin wani abu ka kirkiro wani abu ya saba ma yadda Allah ya sanya abunsa ba ruwan Allah da kai saboda ka ne yau ka tuna a nan kofan Gombe nan Joseph Rizal ba dadewa wani Christ da aka yi a nan cikin garin Bauchi wasu yaran mu matasa suka ɗauki mace da ɗanta suka jefa cikin oban na biredi ta soye ko ba cikin nan kofan Gombe aka yi ba nan shari'a ce Allah ya ce a haka manzo Allah ya ce haka a musulunci ba hana kashe mata ba ba hana kashe yara ba to yanzu kai da danta da goyo oban yayi jaja suka jefa ta suka suka soye ya zai masu wannan sira ci nasara wala ba za su taba ci ba har abada saboda su kansu sun keta ma shari'a sai sa manzo Allah idan ya sa sa ya nada komanda wurin yaki sai ya kira shi gefe masa nasiya da cin nasiyan da yake masa kasa abin da yake cewa manzo Allah yake ce masa ka sani Allah yana taimakonku ne akan maƙiyanku da taƙawanku da Allah da tsoronsa ba don yawanku ba ba don ƙarfinku ba in yawa ne sun fi ku in ƙarfi ne sun fi ku amma tsare dokokinku ku musulmai muminai shi ne sa ku samu cin nasara to abin da muminai kenan suke cin nasara za su yi jihadin bisa ilimi su bi sharuɗansa su bi dokokinsa hatta bishiya mai ganye mai ƴaƴa in ana cin ƴaƴanta ba za la hana ku kona makafirai ku sare an hana ruwan su dauke sha ku yi contaminating ɗinsa ku sa poison manzo Allah ya hana tsofaffi ya hana kashe mata ya hana kashe yara ya hana kashe kai fada fada ma na kirista in sun shiga coci suna ibada manzo Allah ce ba ruwan ku da su indai ba su suka yake ku ba dabbobin su kada kashe yau duk ana bin wannan ka'idan saka shi kenan ka mun samu amsa ba bin wannan ka'ida din ka keta dokan Allah kuma kace kana son cin nasara in muna so duk masu jihadi na duniya suna so cin nasara su dawo su karanci jihadi ya manzon Allah yayi ya sabai suka yi su bi ko daya kar su saba kai ga wata kissa a gurguje wasu tabi'i da ƴan gaurayen sabai a ciki sun je yaƙi ƙasar kafirai aka buga aka buga wani uku aka yi kafirai nan kuma zai waya very shit ba su da wani yawa aka yi aka yi sai wani lauci musulmi ce kai mu koma bu binciki kanmu an yi ladabin yakin nan mun bi sai suka zo suka bincike gemu sunan manzon Allah ne shin mun tsayar sai ga kowa yana da gemu sutura fa ya sutura manzon Allah take kowa ya ga daidai ne kafin mu je mun sanar da su mun sanar da su sun san da zuwan mu muna kashe mata ne a'a muna kashe tsofaffi ne a'a muna sare bishi duk suka bi sai wani ya ce to ni ina ganin asuwaki ne ba ma yi sunnan manzon Allah chewing stick a gani ba ma asuwaki sai suka ce to shikenan mu yi mu koma mu gani washe gari kowa ya saɓi itacensa manya manya aka je aka sa kafirai a gaba ga makami kafirai suna ga yanzu tsula a guje suka ce wannan mayu ne mutane suke cin itace da aka gani sai ce wannan mayu ne za su cinye mu me cin itace shi ke da yaƙi ya ƙare to ne ka gani saboda haka nan saba wa sunnan manzon Allah ma wallahi yana hana cin nasara gaskiyar magana yana cin nasara haka nan masu jihadi na duniya yanzu idan ka same su irin waɗannan errors din irin wannan mistake din suna ta perpetrating din suna ta yi gashi nan yawwa balle ma wani abun bakin ciki ba mu sani ba Allahu alam ka ji an sa bam a kasuwa ko an sa bam a wani guri a samu innocent an kashe in ya tabbata haka ka ai ba da su ci nasara kuma don mutum na duniya wala ni abin da zan gabatar da kenan cewa masu jihadi a yau su bincike kansu me yana su cin nasara me yasa duk duk wata tawaga ta jihadin ta taso kafin lokaci an wargaza ta kana da wani point amma shi ai bai gama ba let's finish bal eh damu baka dama mimbari rashin tunani da shiri yawa shi ma ya contribution ya a sorry sorry maganarka tana kan turba Allah ji kan malam Jafar lokacin da yara na yan boko haramun kafin su fara jihadi kaga ni mun yi mukabala da su har da shugaban su Muhammad Yusuf ba mun yi ba ai ya zauna kan wannan mimbarin ya zo gidana bila adadin na je gidan shekau ya zo gidana na ba ba irin abu zama da bamu yi da su ba ba shawara da ba su kake a lokacin mun ba shawara su kake malam Jabal sun yi magana sai ce to yanzu kun ce da'awa ta kare karantarwa ya kare sai jihadi ina son tambaye ku ammunition how many gram kuke da shi bindiga a ƙasa guda nawa kuke da su suka ce babu ina da mu samu suka ce a waje abokan gaba mu da mu kwata za mu je mu sa musu babu sun gudu mu dauka ko mu harbe suna road block mu dauka oh shi manzo Allah Allah kai fada wai Allah cewa ku kwata wa aidu lahum
wa a'iddu lahum min quwwatin wa min ribatil khayl ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون الله يقرأ مكة ماتا kun san ɗaya ne ɗaya ne Allah ya ce wa iddu lahum ku yi musu tanadi masadatun iya ƙarfinku min kowatin ku musu tanadi me amfanin tanadin Allah ce turhibu na bihi aduwallahi wa aduwakum da shi da ku tsoratar da abokan gaban Allah abokan gaban ku makiyan musulunci makiyan Allah wa akharina min dun akwai wasu ma munafikai da baku san su ba suna nan suna lade suna jira ne in suka ga wancan sun yi kusan gama da ku su ma su fito amma ganin makamin ku na dai zai hana wadancan munafikan su ma su kasa tunkaran ku to kai da Allah ce kai tanadi ba kai tanadi ba kace wai a wajen dan sanda zaka kwata wajen soja zaka kwata tsakani da Allah ai ka kauce ma kaida kai kuskure to irin wannan kuskura kuren suna nan da yawa a wajen matasan mu da yawa Shehu dan Hodi ma ya ta uba da bayanin wani wanda ya fito irin wannan dai matsayin da yi jihadi shi ma karshe a hanya ta warga jama'a sai gida zaka cina zaka cina da ta dan Hodi muka karanta rajin ko sirajul ikhwani ko sayyukil ikhwani a cikin wata nahiyar mu na wajen Sudan din nan ya taso da niyyar jihadi bai tana eh sirajin ikhwan ne ba tanadi ba komai ba karantar da mutane ba mutane suna cikin jahilci wani bai iya tsarki wani bai iya alola ba bid'a ta yi yawa shirka ta yi yawa duk ba a gyara wannan ba kawai ce jihadi shikenan aka tada pipipipi shikenan aka yi haduwan tarayya a kansa aka kashe shi aka kashe magoya bayansa yanzu yawancin kuma ku san ma tarihinsa ba ma babu shi ma da yanzu wannan din da ya faru an kashe shugaban su din yanzu gashi ba sa cikin al'umma an mana asara matasa mu suka taso da kishin musulunci muna koyar da su tsantsan sunna an zo an ɗebe mana su an kwashe mana su an mana asara dan asara kai mana yawancin wanda suka kashe da kawo bidiyo na shekara 20 da ya wuce anan sai buhari duk zaka gansu anan zaka gansu a gaba gasu nan duk yawancin su ba su da rai sun mutu an mana asara kuma duk a majalisin mu na ahlus sunna aka diba duk a wajen mu ba diba ɗan shi'a ba ba diba ɗan ɗariƙa ba diba nan aka zo aka diba mana ko ba su bane da'awan sunna ta fara karba ta shiga gidan kowa ta shiga garin kowa ya rage ƙari shi kawai aka zo aka mai da hannun agogo baya yanzu ka aje je mun ka je Maiduguri kyaman ka ake in ka daga wannan ka je Maiduguri kyaman ka ake a ce haka jihadin naku yake dubban mutane kun jawo musu asara wasu sun rasa ransu wasu sun bar gidajen sun yi alkara mun da ake goranta mana kenan karantarwa yanzu ba dama ka je kai wa'azi ba dama ka karantar daga ka je karantar a ce dan kaza ne dan kaza ne a tura ma jami'an tsaro su fara maka tambayoyi in an kashe kama akan haka ma an aka lankana maka kai dan boko haram to magana ta kare wai give a dog back menene batman in order to hang him ko to hang it ka dai kare mummunan suna dan karate shi da ka ce ma ukacin kare ne kowa ya dauko ita ce ne zai yanzu ma ukacin kare yake to anan ne dami kowa da da neman abin kisa to haka ake ana so a kashe ka ta ce ai dan boko haram ne a red bull mun da ne nawa a kashe da sunan red bull akwai wani yace mun sun fito daga ba mu suna tafiya suka suka samu wani red bull na soja hudu ne ma yake mun ta din yar wata rumfa ne aka a can gefe yace wala duk wanda aka ce mashi shiga can to shikenan in aka je fat fat anan za a bunne shi kawai amma masa makin dan boko haram ne kawai shikenan kuma ba inda zaka kai kara gawan kama ba da bayar ba ma ba ma da ba riga naka ba na da lamu sun binne ka shikenan ba ta kare ba ma da ba riga ka ba in ga da ka dauki lauya ne to ba sai an ga gawanka ba sai an sa bude ba kai dan boko haram dan boko shikenan an kashe ka duk wa jawo mana wannan kai Muhammadu Yusuf zama sau nawa muka yi da shi mun yi anan falo na na tafi mai duguri har can na bi shi na ba shi shawara na ba shi shawara na ce masa kana so ka buɗe kofa in ka buɗe ta kai ba za ka iya rufe ta ba mu ba za mu iya rufe ta ba duk wannan mun yi wannan mu Allah yake gashi ga gashi wa halin da mu yau gashi wa halin da muka ji ga halin da muke ciki an mayar mana da halin agogo baya muna so mu yi da'awa ta sunna ana ta kallon ka ana ta maka mummunan zato kai wani yaro anan na gan shi da zuna ne wani babansa kafinta ne babansa ya dinga babansa yana ina jin ko yana sallah ta wajen fada din ya sha masa gargade ke cewa kai kana zuwa wajen malam Idris in aka kawo masa hari kai ne gawan fari to Allah da ke yana da hikima da aka zo zaka fara kaiwa fada inda yake sallah fa a kawo nan ba da suka zo fidda mutanen su a kurkuku ba gaban suka zo suka tsare su ba suka ce kar wani ya fita ko ba ka kai bane a lokacin har sarki yana ciki bai fita ba wasu ma kwakwanta suke ko ba ka bane aka zo aka dinga harbe da alaji mace kan tai Allah ne ke tsare mu ba waye mu ba karfin ka ba gashi yaron bai daina zuwa ba din kuma duk barazana da ake masa barazana duba da wanda ake masa barazana yara nawa aka musu barazana yara nawa aka musu barazana ala ga gaskiya kamar da ban Allah ne yake faɗa akwai kurakurai gaskiya masu kokarin jihadi su koma baya su waiwaya anya yadda manzo Allah ya jihadin haka muka yi haka muka yi mun cika sharuɗa mun cika adabi kamar da na ga muku duk wata duk wata tuta ta jihadi in ta taso daga an murƙushe ta na ba ku misali da Somalia masu kishin musulunci har sun fara haddi na ba ku misali da da Kashmir na ba ku misali da Philippines na ba ku misali da Afghanistan na ba ku misali da ina Mali nan kusa Mali ga sunan nan kusa gashi nan Mali gashi na ba ku misali da nan Nigeria gashi nan Maiduguri duk na ba ku misali duk wannan misali ne ga su gwagwarmayan falasɗina ga ta na shekara da shekaru ta ke karewa to me yasa kura-kuran daga wurinmu ne kawai shine malam wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an wa ya'fu an kathir sadaqa Allahu al-azim Allah ya gaskiya Allah ce wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kaseer Allah ce duk wani musiba ta same ku ta kaskanci Allah ce kuka jawo da hannunku Allah ce yana ma afuwa ma in ba dan ma yana afuwa ma shi kansa ma da bai bar mu ba laifukan da muke masa wallahi yana afuwa duk abin da ya same mu mu musulmi Allah ce mu muka jawo bima kasabat aydikum hamu ne wa yafu an ka sai ce abu da abubuwa da yawa ma yana kawo da kai yana kawo da kai aiwa saboda haka gaskiya ni wani lokacin na je na kwanta na kan fada da tunani na sai in ga anya me yake faruwa ne a duniyar mun nan duk wata tuta da ta taso kafin ka ce kwabo an hure ta Amerika ta hure ta magoya bayanta sun hure ta Amerika ta kai Allah karfi ne wace ce Amerika an dangana ta da Allah to amma ya haka saboda haka laifin mu ne in za a shekara ɗari ana yi ba ruwan Allah ya gara ma ya canja ma ya kawo wasu wa yastabdil qauman haka ya dinga ga wasu bai madan abin ha abadil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum to kaji abin da ya faɗa thumma la yakunu amsalakum yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsal Allah ya ce a ba na ce ku zo ku yi jihadi ku carfi sabila kuna kiba kamar yadda ne huda gabanin juma'a Allah ta a in yazo zai canja wasu ya kashe ku ya kawo wasu kuma wanda zai kawo din har ba za zama kaman ku ba ai shine mai mai halitta ko ba shine bane yawa sun malaikun ba za zama kaman ku ba na kirki za a kawo saboda haka nan mu tsaya mu dubi baya mu dubi tarihin mu binciki kanmu da kanmu yawa duk wani ne kokarin yin jihadi kafin ya fara ya bincika shin an yi jihadi da yi ya dace da koyarwar manzon Allah haka manzon Allah yayi ya bi manhajinsa mana yawo bismillah kai ka dan juya can kai eh kai aka ce ka juya can kawai ka juya da kyamara ka ce me haka ne me amfani daukan waɗancan ga wani can yana magana ci gaba ko hoton shi muna idan hoto ne malai daga muryanka kari akan eh akan matsalolin da muka tattauna eh eh wai magana masu jihadi eh yawa yes haka ne malam gaskiya ne gaskiya ne gaskiya ne gaskiya ne malam ce akwai kuma sharrin kungiyoyi kun san sharrin kungiyoyi na ɗaya rarraba kan al'umma wancan daban wancan daban har ma an kai mu ɗaya hari yana murna ma ko ba ka bane yana so ya ga an gama da da wancan ko ba ka bane to mu ajiye wannan kun san babban sharrin ma kuma na kungiyoyin akwai kungiyoyin waɗanda ba musulmai ba na Yahudawa suna nan a duniya suna amfani suna season din opportunity suna amfani da wannan mutum ya ajiye gemu ya ɗage wandonsa ya zo yana sallah da ko da ka gan shi ka ga musulmi amma wallahi zindiki ne ah mustashrikun orientalist ai abin da suka dinga kenan suka cutar da musulunci a eh abin da a Algeria abin da suka yi kenan a zo a samu yara da mata kamar arba'in a yanka kamar rago sai a ce musulmi ne wannan sai sa anya ko baka da addini a ɗauka kai baka da addini kai pagan ne ko kana bautan wuta ko kana bautan dutse anya ka samu yara da mata ka yanka kuma ka ce addini ka ce kai kai don Allah ne akwai hankali zai kama wannan shikenan aka bata sum'an musulunci aka bata sum'an musulmai su kansu masu jihadin ba su gano wasu daga baya da suka gano aka ce to su musulmin da suka ce to sun janye ba maganar jihadi kuma an janye eh suka cire sunan ba cirewa za ka daina wannan keken bai huna da suke shiga da rigar mutunci su ma suka je dama suka shiga kofa ne kofa suka samu dama ba sai ba sai bango ya tsage tukunna kadangare yake samu wurin buya ba ta wanda ya faru kenan kuna yin wata kungiya kuka ce za ku yi jihadi makiya mutunci suka ci to shikenan zo su ma as a members as a followers a shiga cikin ku kuma duk abin da kuke da su yi amma wallahi wallahi sojojin haya ne wallahi sojojin haya ne yawa sojojin haya ne za su yi barna a tsora muku za su keta kaida a tsora muku su kawo abubuwan da ba za ku ci nasara ba shi ke da dama su mai manufansu kar ku ci nasara ta in ba musulmi sun gano wannan ba za mu daɗe muna shan wahala a wannan zamani ɗin nan balle zamanin communication ɗin nan ba yahudan isra'ila yana tare da naboci yanzu ba yahudan amurka yana tare da naboci yanzu ba yahudan bauchi yana tare da na abuja yanzu yanzu muna wuri kaza yanzu muna wuri kaza zai iya shiga media service ya watsa wani information da sunan kungiyar bata ma sani ba ma ya riga ya watsa yi yake Allah ya sauka na ga wani can yana ta daga hannu alaikum salam bismillah go ahead eh a duniya gaba daya rashin ikhlasi shine gaskiya ne bayan ba zai saba dokoki ba akwai kilasi shawarar dan uwanka mai karantarwa ya baka in gaskiya ne ka karba shikenan manzo Allah fa ana masa wahayi ni ba a mu wahayi ni je ba dan karbi shawara ba kai ba a maka wahayi ka ce ba karbi shawara manzo Allah ma ana masa aka ce mai nemi shawara wa shawirhum fil amri aka ce nemi shawara wai za azamta fatawakkal Allah to amma kai ba ruwanka da shawari an baka makaki an baka ma kaki an baka shawara kaki go ahead eh a to ai magana kungiyoyin kenan za su yi murya da murya guda kungiyar ma ga ta guda ɗaya ta kashe biyu wani na kaburta kowa wani na kaburta wani kowa wani na zargin wani saboda mukami da abun duniya ko ba su bane kanne ya da ya haɗa kai haɗu a inda kungiya ba haɗin kai wallahi inda sauran kungiya a duniya ba haɗin kai tunda ita kungiya tana son ɗanta ne tana son membanta ne shine na kirki a wurinta shine na gari duk addinin ka duk ta kawanka in baka cin kungiyar su ba sa maka kallon mutunci kokari ma suke ka rushe sharri ma suke maka abinda baka yi ba su ce kayi ko ba ga sun ga alherin ka su boye in sun ga sharrin ka su bayyana wannan kuma shine tsantsan kiyayya kaga alherin mutum ka boye kaga sharrin sa ka je ka faɗa ko ba kake faɗa ba ne munibina ilaihi منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون ورد آية آية باية آية باية آية الله يتيه munibina ilaihi wattaquhu Allah ce ku maida al'amarin ku musulmai ga baki ɗaya zuwa wurin Allah kuma ku ji tsoron sa wa qimus salata ku tsaida sallah wala takunu minal mushrikin ai wala takunu kal mushrikina kar ku zama kamar mushrikai ya mushrikai suke yadda har har aka ce karni kama da su shine at-tahazzuf wa ta'ifiyya wannan gunkin sa lata ne waɗannan gunkin su manata wannan uzza wannan hubalu sakamakon ababen bautan su sai ya raba kansu sai suka zama kungiyoyi wa kanu shi'a sai suka zama kungiyoyi kuma kullu hizbin bima ladai kowa kuma yana alfahari da kungiyarsa ne da dan kungiyarsa ba mutumin kirki sai dan kungiyarsa suka hada kungiya guda suka hada wajen abun bauta ba mutumin banza a wurinsa sai wanda bai cikin kungiyarsa bai cikin bautan abin da ya imani da shi haka ce to ku musulmi kar ku yadda ku zama haka ko Allah ku ɗaya ne annabin ku ɗaya ne littafin ku ɗaya ne alƙiblan ku ɗaya ne me amfanin yin kungiya da rarraba kuma annabin nan ɗaya ne manzon Allah qur'anin nan ɗaya ne kiblan namu kawai ta ce ɗaya Allah mu na abun bauta Allah shi kadai ne ko in yasi Allah ne in yasi Allah ne to waye Allah bayan Allah to me me ne rarraba me ne rarraba ba hujja ba dalili duk wanda ya kungiya kai tsaye ya ci a rarraba dan wani akwai musulmi da ba za su yadda da kungiyar ba in ba su yadda ba kuma shi ma ba da yadda da su ba su ma ba za su yadda da shi wannan kenan lokacin da na fito nake irin wannan dawa farko izala ta ce a ai ya zai kashe mana kungiya ne suka kama gaba da ni ba su yadda ma gaskiya bane balle mu hada kan qur'ani da hadisi mu daina gaba da kiyayya akan kungiya ba mun ce su ba musulmi ne mun yadda su musulmi ne mun ta wace kara bi su sallah mun ce kara ciyan kansu mun ce kara ba su aure ko kara aure ba mu ta wannan ba amma mu muka ce kungiya na kawo rarraba ku bar ta mu dawo kan sunna amma ba su yadda ba ah su ba su rarraba ba ba su rarraba ba ba a yi uwa ka ubanka ba ba a yi karce-karce da wuka ba ba a rarraba masallaci ba su ce ba a yi mana wani ta in gaya masa garuruwa da wurin ka ce ba a yi ba kai dan kungiya gaya maka garin da wurin na je na gani kuma na san abin da ya faru ka gaya maka ce ba in akwai dan kungiya ne ya tashi ce ba a yi ba don Allah ya tashi ce ba a yi ba in gaya masa garuruwa ba ma gari ba garuruwa akwai masallacin ma da har yanzu na sani da tumaki da awaki da yan wiwu suke ya suke kashi duk an watsa an bashi an raba an karshe karshe aka yi da wuka a ciki me amfanin wannan me amfanin wannan amma inda musulunci ne kai musulmi ni musulmi a kodai sai zai ce ya kore ni a musulunci na babansa ne na gidansa ne shi ka ba ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفيها وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير
الله قال maka wata uku kenan Allah aurar da kai uku kenan to in ba ka son kyara maka to karka jawo wata Allahu akbar Allah ya ce wajahidu fillahi haqqa jihadi Allah ce ku yi jihadi iyakan jihadi don Allah da ikhlasi huwa tabakum Allah shi zabe ku ya mai da ku musulmai yasa ku musulmai wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj ba sa muku damuwa ko kunci a cikin wannan addini ba it's a simple religion addini ne mai sauki millata abikum ibrahim to aka ce ku bi hanyar baban ku annabi ibrahim me hanyar sa musulunci tauhidi bauta ma Allah eh huwa sammakul muslim aka akwai sabanin malamai wajen dalili na huwa wasu suka ce dalilin annabi ibrahim suka ce dalilin Allah ne to duk ma ya shiga ko dai annabi ibrahim ne ya fara kira mu da musulmi ko kuma tun ma a zamanin annabi ibrahim Allah ya kira mu da musulmi sai aka ce to wa fi hadha a wannan qur'anin ma a wannan musulun a wannan addinin ma sunan ku musulmi ne shine ma'anan wa fi hadha ba yi da wani suna sai wannan ya ayyuhallazina amanu taqullaha ka tukati wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون kari da kofa daga hudu babu kari Allah ya ce ya yi mene ya yi lazina amanu takwallah haka tukati wala ta mutun illa wa antum ya duka imani ku ji tsoron Allah iyakan jin tsoro wala ta mutun illa wa antum kar ku yadda ku yadda ba ce kuna musulmi yau da mun tsaya a musulunci me sunanka musulmi me addininka musulunci wallahi tallahi da yanzu wannan rarrawan duk bai taso ba ba maganan wani dan kaza ne wani dan kaza ne balle an taba kungiyar ma ka ji kaman an cakka maka kidi a kirjinsa yanzu wani kana ce izala kaman ka cakka masa abu nan wani kana ce kadiriya kaman ka cakka masa kibiya wani kana ce tijjaniya wani kana ce imbadiya hallutiya na kashabandiya ismailiya tabligiya ikhwaniya duk ana da jiji kaman ka cakka masa kibiya ne zai yi garau ya ji ne da ka faɗa za ka yabe ta ne ko da ka soke ta in ka yabe ta ya ji daɗi in ka soke ta tafi ransa a ɓace me ya hakan nan me ya hakan nan na kana taɗa gano malam eh hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace me eh manzo Allah ce kungiyoyi za su kai kungiyan Yahuda tukuna da su ya fara ya ce za su kashi kashi saba'in da uku saba'in da biyu duk yan wuta ne ɗaya yan aljanna na kirista kuma saba'in da biyu saba'in da ɗaya aljanna wuta ɗaya eh saba'in da ɗaya wuta ɗaya aljanna musulmi kuma a saba'in da biyu saba'in da ɗaya wuta ɗaya aljanna mu kuma saba'in da ɗaya duk saba'in wuta ɗaya aljanna me kake so ka ce eh a'a ta ai ai babu hujja kai ai dai na kace al'umman musulmi ne gaba daya al'umman musulmi ne dan manzo Allah ma yace an tambaye shi wanne ne dan da je aljanna sai yace wa ma ana alaihi wa sahabi haza kawai bai ce wata kungiya ba yace wanda ya mutu akan abin da nake yau ni da sahabbai na to sune masu zuwa aljanna bai kira sunan kowace kungiya ba balle wannan yace wannan ita ce kungiyarsa annabi manzo Allah bai kira kowa ba ah to in kace taka ne wancan ma zai ce tasa ce wacce ce wanne ne daya wacce ce to gaya mana ba kira dai sunan taka ba kamar yadda ba kira sunan tawa ba ba kira sunan wancan ba kira sunan wancan ba to ya kai kasan taka ce amma manzo Allah ya bada good definition yace wanda ya mutu akan abin da nake yau da ni da sabai na suna su tafi aljanna kai a wata ruwa ma ce humul jama'a ai jama'atul muslimin kaje ka duba majmu'ul fatawa ne mun tayyiya ce jama'a musulmi sunayen ka haɗa su da kafirai wadda ba musulmi ba to ga grup ɗin musulmi ga grup ɗin wadda ba musulmi ba to sunan jama'a amma ba wata ai dama irin waɗannan abubuwa da su faru a ƙarshen tashin kiyama duk manzon Allah yana nuna sharri ne da musiba da zai samu wannan menene addinin musulunci rarraba ko ba rarraba bane ana ganin manzo Allah yayi madahu ne yayi bi abun ne a'a zargi ne kamar yadda ce mata za su yi yawa har mata adadi da yawa za su bi namiji shan giya dai yi yawa kisan kai dai yi yawa zina da ta yi yawa eh riba da ta yi yawa ga sunan duk manzo Allah bada kuma gashi an kama hanya kada kada ma ce za su yi yawa ko ko me ya zama kida ga yanzu mun zo zamanin da rediyo kida talabijin kida waya kida mota kida mashin kida takalmi ma kida agogo kida ana maza Allah ya yi gaskiya ya faɗi wannan magana sama da shekara dubu da dari da dari ba dari abin ne wannan magana gashi nan alamun tashin kiyama ne haka nan wannan maza Allah ya faɗan abun ashe ne abun bakin ciki da samu sun ci na rarraba har a yanzu kungiyoyin ma sun tuce daga zamanin maza sun wuce saba'in da ɗaya amma dai malaman suna suka zo sai suka yi jama'u suka ce abin da ake nufi kungiyoyi da saba'in da ɗaya ɗin nan su ne tushensu izala ba kwaɗe ba ce yanzu nawa ta zaba biyu to ɗayan nan ita ita ma ta yi tarar raba ta yi tarar raba to aka zo irga wadda shi a rabu ya irga ta farkon ba ruwan ba ruwan branch din ba su ake magana ba kamar shi'a shi'a asalin ta kungiya ɗaya ce yanzu nawa suke sun wuce talatin don haka zo kidan yawa ɗayan ta farko ita za a kirga kaga an samu biyu kenan ga izala ga shi'a ko gane kaga an samu biyu in aka zo jan mutazila mutazila sun rabu kashi talatin wasu sun kaburta wasu sun yanka wasu wasu sun sun ki auren wasu ki cina wasu to aka zo ta farkon za a ɗauka sauran branches ɗin duk a watsa da su kaga an samu uku in aka zo tijjaniya tijjaniya nawa suke akwai yan faida a cikin su akwai yan inyasiya akwai yan me akwai yan me to aka zo ta farkon za a dauka sauran branch din duk za a yi watsi da su ta farkon za a dauka kaga an samu hudu in aka zo kadiriya kadiriya su ma sun kasu to ɗaya za a dauka tushe ita ce asar ita ce tushe sauran branch duk a yi watsi da su a haka ne manzo Allah ce za a samu 70 da kaga manzo Allah kuma ya gaskiya in haka ne har yanzu ma ba su wuce 25 ba in tushe ɗaya ne ba su wuce 25 ba an gane wannan manzo Allah ya yi gaskiya ana masa wahayi ya ba da labarai kuma sun tabbata haka ne saboda haka nan gaskiyar magana kamar yadda wancan bawan Allah ya faɗa ƙungiyoyi sun yi contribution na kawo rarraba tsakanin al'umma kuma akwai rarraba duk jihadi da aka raba da ci nasara ba wala tanaza'u fatabshalu wa tazhaba menene rihukum zo kara zo kara kanunku to za ku zama baku da ƙarfi kuma ƙarfin ku zai tafi abokan gaban ku za su gama da ku to ƙungiya tana cikin asbab na ja'in sha haka ba gaira ba dalili kawai ba kai dan kungiyar sa bai kawo maka shari'a na maka zafi yana zakin ka kawai shi kenan baya ganin ka santansa baya ganin ka a masallacin sa ba kai mu baya wa shugaban sa ba shikenan sai dauki karan tsada sa maka ko kana kwana sallah ko kullun azumin nafila kake ko ka jaji sau goma in dai baka kungiyar sa aure kai ba mutumin kirki bane to ya da akwai rarraban da ya wuce wannan babu saboda hakan nan wannan shi ma taimaka malam Allah ya saka da dalili na'am eh eh gaskiya ne gaskiya ne gaskiya ne kun ji malam sagir ya mana wata matashiya ya ce ba mu tana magana imamu malik ba da ya ce duk abin da bai zama addini ba a zamanin manzon Allah to a bayansa kuma ba zai zama addini ba to tunda babu kungiya a zamanin manzon Allah daga baya kuma dan an yi ta ba za ta zama addini ba imamu malik ya faɗa kai ga wani magana imamu malik ma da yake cewa in dai addini ne sunansa sunna bai da wata suna kuntina yace sunansa sunna sunna addini addini sunna daga an sama masa wani suna to ba addini bane e wane gaji eh barbahari yace musulunci shine sunna sunna shine menene musulunci haka barbahari ya faɗa ba wani abu daga ka samu masa masa suna a ka fita layi sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shari'a shine an gane yawwa lokaci ma yayi akan fatawan wacce mata ita fa bale kaga ita ta kawo mana wannan abu duka ko gani bane to to kai ya Allah saka mata alheri yawwa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu